أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون
Alhamdulillah, muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilil Huda a nan unguwa gawan katare da magara. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Yau muna goma sha shida da watan Ramadan. shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida sha biyar ko mun ƙara gaba kenan yau sha biyar da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine sha biyar ha'ilau da watan mars shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a daren jiya mun tsaya akan arecin wannan sura mai tarin albarka suratu saf yau za mu tashi in Allah ya yarda sura sabuwa sura madaniya suratul juma'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗi Allah ya gwada mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ko mun ɗacinta Allah ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ko mun daɗinta na'am mi Allah ya ce سورة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آية na'am بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma wannan sura sunan su- Juma'a, wanda a cikinta ke da kwai wani bayani wanda aka yi ranar Juma'a, kuma kowa ya sani ranar Juma'a ranar sallan musulmi ce. Hadisi ingantacce a cikin Buhari wanda cewa a ita aka aihi annabi Adam aka halicci annabi Adam, a ita ya mutu a ita aka fitar da shi daga aljanna kuma a ranar ne ranar Juma'a za a yi tashin kiyama. hadisi ne ingantacce mu mun yarda da hadisi ranar juma'a za a yi tashin kiyama wacce wacce Allahu alam wannan kenan wannan sura tana da aya goma sha ɗaya kuma sura ce madaniya hukumce hukumcen surori madaniya muna muna muna ƙara karrara shi ko da yaushe cewa surori madaniya su karantar da mu addini suke surori makiya su karantar da mu aƙida suke tsantsa tana da aya goma sha ɗaya sura ce madaniya da nan za mu ji hukumce-hukumce na addinin musulunci a cikinta da farko sai Allah ya ce sabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da cikin ƙasai ai yusabbihu lillahi suna tasbihi ga Allah suna tsarkake sunan Allah suna yawan yin tasbihi ga Allah amma mu ba mu jin tasabihin nasu saboda haka yin tasabihi ba karamin abu bane ba kaga duk abin da ke cikin sammai da cikin kasai da mutane da aljannu wanda suke musulmi daga cikin su da tsuntsaye da abubuwa da suke na ruwa da abubuwa da suke sandararru da itace da kwari da komi suna tasabihi ga Allah subhanahu wataala ai suna tsarkake sunan Allah subhanahu wataala wannan kenan sai ya ce al-malikul quddus al-azizul hakim wannan wasu sunaye ne Allah ya zano daga cikin sunayen shi al-malik shine mamallakin komi da komi komi nashi ne eh komi nashi ne wanda wannan sifai hatta da kahure sun yarda da ita cewa da Allah ne komi Allah ya yi shi inda ba su yarda ba cewa a zo a mushi bauta shi kaɗai kuma sun yarda da cewa na Allah ne abun komi na Allah ne to me yasa ba za a mishi bauta shi kadai ba wannan ne suka ce ai muna bautata ma wa'annan li yuqarribuna ila Allahi zulfa ai dan su kai mu tsani ne muke bi ta hanyar su dan su kai mu kusa ga Allah to shi kuma Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilay minkum min ha- wa wa nahnu aqrabu ilay wa nahnu aqrabu minkum min hablil wa- warid mu muna kusa da ku yadda jijiyar ku ta wuya Allah yana kusa da kai ya kai bawan Allah da ikon shi da hikimar shi da kallon shi da jin shi mun shi hadisin haula ko wanda Aisha share guda haula tana gaya ma annabi halin da mijinta ya sa ta tana kai karan karan shi zuwa ga Allah Aisha radiyallahu anha take cewa ni ma wallahi ban da jin wata kalmai sai ga Allah ya san ko aya ya ce kada sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji waɗan matan nan da take jayayya da kai cikin sha'anin mijinta. Take kai kukan karanta zuwa ga Allah. Kaga in wani irin motsi kai ko mun kankanta shi in raɗa kai in a cikin ina ne ka faɗi Allah yana ji kuma ya sani saboda ya kusa da kai. Ya ce Al-Quddus matsarkaki mai tsarkakewa kuma Al-Azizu mabuwayi Al-Hakim mai hikima. Na'am sai Allah ya ce mini.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Na'am هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah subhanahu wa ta'ala, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine wanda ya aiko a cikin ummiyin wanda ba su taba karatu da rubutu ba a gurin kowa ya aiko wa rasulan ma'aiki minhum daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin shi wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yuallimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su littafin Allah wal hikima da hadisai ingantattu wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da yake dan kamun zawwa shi shi rasulullah suna cikin kuskure mabayyani suna cikin bata mabayyani to a nan gurin huwa alladhi ba'atha fil ummiyin Allah subhanahu wata'ala shine ya aiko a cikin ummiyin su wane ne ummiyin ummiyin kin abinda ake nihi al'um ya fito daga mushtaq min al'um daga uwa ummiyin wanda wai a ilimi kamar yanda uwarsa ta aihe shi ne bai da ilimin komi yaro dan jariri an aihe shi yana da yana da yana da ilimi bai da ilimin komi sai ummiyin wanda ba su da ilimin komi ilimin shari'a ku lura ummiyin din wannan larabawa a lokacin qurayshawa wanda Allah ya aiko annabi a cikin su ummiyin ne ba su da ilimin shari'a ko kaɗan lokacin shari'ar annabi ibrahim ce amma bisu bi an manta shekaru da shekaru duk sun bar zancen sun manta suna cikin jahilci bisan bar karatu bisan bar rubutu shi kuma kamar yadda kuka sani yana daga cikin mu'ujiza annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙur'anin mu'ujiza ce wadda take ita ce gagara misali wanda mun yi bayani cewa Allah subhanahu wata'ala in ya aiko annabin shi zai aiko shi da abin da yake tashe a lokacin kuma sai na annabin ya zo ya hina kowa don ya nuna musu wannan mu'ujiza ce ga Allah ba ba ba ba tsahi bane kuma ba shirka bace muka dau misali biyu ko uku cewa a zamanin annabi Musa me yake tashe tsahi sai wanda ya isa babban matsahi ya isa ya magana a duniya a saurare shi saboda tsahi yake tashe sai ka gwado zaki a fili guda ka gwado zaki da barewa da duk namun daji ka canza ruwa ya koma dutse ka canza kaza ka yi kaza mugu-mugu da da abubuwan duk da Allah baya so ka canza ka yi tsayi sai ka isa wannan kwararre a wannan lokacin a duniya annabi Musa aka isa aka isa a saurare ka to sai Allah ya aiko annabin shi zai aiko shi da wasu abu wanda yake a ganin su kamar tsahin ne shi ko mu'jiza ce sai aka bashi sanda kawai sai sun gama tsahin nasu ranka takaf sai yadda sandar shi sai ta haɗiye gaba ɗaya ta komo ta tsaya sandar ta ci ka gani duk wani tsahin su sandar shi ta huce da su to mu'jiza ce haka muka ce a zamanin annabi isa me yake tashi likita sai ka isa ƙwararren doktor na likita ka gama wannan icce da wannan icce a samu maganin wannan cuta ka gama wannan icce da wannan icce ya zama maganin kaza ka isa a saurare ka a duniya Allah da ya tashi aiko annabin shi sai ya aiko likitan likitoci wanda addu'a zai yi makaho ya bude idanun shi addu'a zai yi wanda aka haifa da albaras da kuturta duk ya meke shi kenan to ka gani wannan ba tsahi bane annabtaka ce mu'jiza ce sai mu komo kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a zamanin Rasulullah sai kai ka isa ƙwararren mai magana balaga da mantaki da falsafa ka iya magana kai anan ma ce inna fil bayani la sihira a cikin bayani akwai ɗaukar hankali sai ka isa ƙwararre tukwana ka isa a saurare ka sai Allah da ya tashi aiko annabin shi sai ya aiko shi ummi wanda bai taba karatu a gurin kowa ba kuma ya zo da alƙur'anin duk in sun buga sun buga he su ga wannan jumla daidai ta tahi shi kuma babu wanda ya karanta da shi to mu'jiza ce mu'jiza ce ba ba ba ba ba ba tsafi bane ba an fahimta da kyau ko amma kasancewar su ba su da ilimi ummiyin da aka ce ba ana nihin ba su da ilimi gaba ɗaya ba in ka duba asarar jahili ba ana nihin ba su da ilimi ba suna da ilimi na balaga da mantik ga shu'ara jahiliya shu'ara mawaka wanda suke masu shi'ir na jahiliya sun yi abu da yawa wanda abiyat ɗinsu har yanzu ana aiki da su a cikin nahau suna da ƙwaƙwalluwa suna da ilimin harshe na luga shu'ara da yawa na jahiliya kamar su mutanabbi kamar su majnunu laila ka san majnunu laila samariya kamata su karance shi wani mai shi'ir ne wanda yake shi ne duk abin da ya waɗi luga ce wadda take ita ce hal ana istishahadi da shi a cikin nahau to sai Allah ya kama shi menene Allah ya kama shi sai Allah ya sanya mai ishq san wata yarinya ana ce mata Laila yake santa so na bala'i so na huta hankali eh ƙarshen soyayya kenan yake santa yanda ya kamata har son ya kai shi har katangar gidan su laila yake zawa iya sumbanta yake cewa qabbaltul jidara wal jidar wa ma hubbul jidara ashgala qalbi walakin hubbu man sakana al jidar yace ina sumbanta katanga da katanga ba san katanga bane ya dauki zuciyata san wanda yake cikin katangar ne ya dauki zuciyata ishka ake ce mai mugun so din wannan wanda ka duba karecin karecin rayuwar shi shi kadai a daji yana ta surutan shi iya cirin naman jikin shi haka ya mutu suna da ilimi na balaga shi kuma wannan iya san wata so na ƙarshe shi ma yayi wasu abiyat to sai aka mata arme sai aka bashi zai da wani ya arme ta sai ta yayi salamun lahi ya matarun alaiha wa laysa alayka ya matarus salamu in kana nikahu abaha shay'an fanikahuha matarun haramu fala gafara Allahu limunkihiha wa in sallu wa samu kun ji shi abiyat din da musu yace amincin Allah ya tabbata ya kai matarun akanta ita ita matai walaysa alayka ya matarun salam kai ba ka da amincin Allah shi mijin da ya ba da ya bashi zahi shi mijin da ya bashi zahi yake ba wannan wulakanci yace walaysa alayka ya matarun salamu yace in kana nikahu abaha shay'an in aure yana halitta wani abu fa nikahu ha matarun haram shi sunan shi matar to arman da matar yayi haramun ne ya kusance ta kai da karshe ma sai ta yayi fala gafara Allahu limunkiha kan Allah ya ma gafara duk wanda ya halicci dar mu arman wannan wa in sallu wa samu koda suna sallah suna azumi kar Allah ya musu gafara to kaga irin wannan abiyat ne da irin kalmomi na luga wanda aka dora shi a mizani na nahau ana istishhadi da su in ka duba shu'ara na jahiliya yawa ne kamar su zir salim ga sanin da dama kenan suna da ilimi amma ilimin luga ba ilimin addini ba eh ba na aqida ba to su ummiyin ne saboda suna da ilimi ilimin luga ne gare su su kuma ba su da ilimin addini wallazi ba'atha fil ummiyin rasulan Allah subhanahu wata'ala shi ya aiko a cikin ummi malam bahaushe yace ummu wal jahilci ummiyin wanda ba su karatu ba su rubutu ya aiko rasulan ma'aiki ya aiki ma'aiki wanda bai taba karatu a gurin kowa ba kamar yadda Allah ya ce wa kullil mu'minina wa kul lil ladina utul kitaba wal ummiyin a aslamtum a cikin suratul imran ali imran fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma alaykal balag wallahu basirun bil ibad gayama waɗanda aka ba littafi suna yahudu wanda sara sai Allah ya ce wal ummiyin da su da ummiyin kaga wannan guri duka yana nuna cewa ummiyin larabawan wannan ne ummiyin su ne ummiyin su kuma wancan ana ce musu ahlul kitab Allah ya hudo daga cikin ummiyin annabi wanda bai taba karatu a gurin kowa ba sai Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi ya kawo alqur'anin da ya gagare ya gagare kowa yace wa zalika annal arab kanu qadiman mutamassikina bi dini ibrahim al-khalil a da larabawa can dan daƙin kamun zawar rasulullah suna damƙe da addinin annabi ibrahim fafaddaluhu suka canza shi wa gayyaruhu suka rikita shi wa qallabuhu suka huska suka saba mai suka canza wastabdalu bit tauhid shirkan suka canza tauhidi suka sa shirka wa bil yaqini shakkan da yaqini na Allah ɗaya ne suka sama mutane shakka suka caccanza dukkan ibadar Allah suke sassaƙawa da hannunsu kuma suna bautata mai kai shi jahili jahili ne kawai yau shi zaka zo ka ɗauki ice ka sassaƙa ka yi kamar mutum kuma ka ajiye ka ce shi ne Allah kuma ka dinga mishi bauta kuma kana nema wai ya taimake ka in zaka yi bulaguro ka zo ka gaya mishi wai zan ta yi guri kaza zan yi kaza ka bani sa'a in zaka yi arme kai wa kai ka sassaƙa shi kai ka sassaƙa shi wa wani kuma kamar kisoshin da suka wuce dai Allah nashi na dabino da ya ji yunwa ya cinye ya ce ya je gida ya sake wani abun abun kawai dai Allah shirye mu kuma wannan ya nuna cewa mu ƙara godiya ga Allah wallahi sai ka manta da wace ni'imar zaka gode ma Allah da Allah ya yi ka mutum bai yi ka dabba ba ko da Allah ya yi ka musulmi bai yi ka ba wani kasurgumin kahure da ya yi ka mai bin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi ka ba Abu Lahabin Eh mana Abu Lahab da haula wala quwwata illa billah jewa ka ji mutum yana cewa ni da ban zamanin annaba aka yi ne to inda aka yi ka Abu Lahab ma ka zamanin annabi ai ka gode ma Allah kawai kai dai kana musulmi mai bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka abin yake tahiya yake tahiya Allah shi ke da minna da komi da komi yace kuma mine wa qawluhu wa akharina minhum na'am huwa alladhi huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum daga cikin su yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim iya karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su min kulli su min su'il hal ila halit tayyib iya tsarkake su daga mugun hali zuwa hali mai kyau annabi da yazo ya tsarkake jama'a daga mugun hali zuwa hali mai kyau da tarbiyya wa yu'allimuhumul kitaba ya karantar da su da littahi menene littahin shine alquran a karantar da shi tilawatan wa ta'lim ma'anahu a karance shi tilawa yanda zaka rera shi kuma da sanin ma'anar shi me yake nihi alqur'ani duk aya me take ne haka rasulullah ya karantar sai ce wal hikima hikimar wannan daban ce kenan da alkitabu amma dukkansu wahayi ne hikiman wannan su ne hadisan annabi ingatattu ya zo ya karantar da ƙura'ani da ma'anonin shi kuma ya gaya musu hadisai ingatattu kaza da kaza da kaza hikima kenan shi yasa alkitabu wal hikima ana nihin alkitabu wa sunna a littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qabli lafi dalalin mubin ko da ke dan da kamun zagwashi suna cikin dalalin mubin bata wanda yake shine mabayani saboda ba su da komai sai ibadar gumakai sai shan giya sai zina sai caca sai alƙawi ya akulu da'if mai ƙarhi yana cinye mai rauni shi kawai ita ce rayuwar tasa haka nan sai Allah ya koyi musu annabi kamar yadda Ja'far ya gaya ma shugaba shugaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku tafi ina idhabu ila habasha fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahada farkon hijira kenan annabi ya ce ma mutanen shi ku tafi habasha akwai sarkin da ba a zalunta wani a gaban shi ƙureshawa sai suka ce suka zaɓi wani mutumin su abokin wancan sarkin suka biyo shi da hadaya da kyauta ya zo su ba shi ya ba su ba sarki wannan kyautai a ba su mutanen su su Ja'far su koma Makka su kalkashe su saboda suna ga abin ya huce garin Makka har ya fara shiga duniya aka kirayo su a fadar sarki tun daga farko dama da ma aka zo aka buga wata ganga duk suka duka sai musulmi suna tsaye cik su kuma su da abun tsoro su ne za a ɗanɗarme da sarƙa da adamine da akwai da su a kalkashe su sarki ya ce musu ku ba ku duka ma mutane sarakunan ku Jafar ya ce na hannun lanar ka illa lillahi wahada mu ba mu ruku'i ga kowa sai ga Allah sai ya tambaye su me ya kawo ku wancan ya ida bayanin shi wanda makka ta aiko safir din ambassador na qurayshawa mutanen mu ne suka bauɗe mu mu suke zage iyayen gidan mu suke kaza suke kaza duk ya katantana su Jafar ya dauki magana shi ma ya falfadi abubuwan da da suka zo a musulunci sarki ya ce ai wannan abun abin kirki ne saboda shi sarkin almasihu ne iya gane wasu abubuwa sai shi wannan safir ɗin ya ce a'a hatta da addinin naku ba su yarda ba da annabi isa ci suka yi ba ɗan allah ba ne a shi bai bin krista ya ji an ce isa sai sabko da kujera ya sabko zo wurin shi ya ce a cikin alkur'ani naku wani bayani ya zo akan annabi isa ya ce na hannun na ƙulu ma ƙala rabbuna mu abin da ubangijinmu ya faɗi haka muke faɗi to a wannan gurin ya ce to ga mini mi ubangijin naku ya faɗi a nan ya karanto mai wadda kurfi kitabin maryama idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamattala laha basharan sawiya har lokacin da aka aihe shi duka ya karanto mai iya dubawa idanuwan wannan almasihun sarkin idanuwan shi suna kuka ya shi ayoyin Allah ya ce mai wallahi wannan mutanen banda baka su koda da dutsen zinariya ne to kaga yadda karfin imaninsu ya kai har suna cikin bata suna bautar gumki da sharhi da yawa saboda ba gurin bane don kama bata lokaci akan tafsirin da muke da a gabanmu na'am sai Allah ya ce wa akharina wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim
na'am wa huwa al-azizul hakim Allah subhanahu wata'ala ya ce wa akharina minhum hallau akwai wasu daga cikin su lamma yalhaqu bihim a gaba za su gamu da imanin ba su gamu ba za su zo kuma sai sun yi imani wa huwa al-azizul hakim Allah shine al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima hadisi ya zo a cikin bukhari wanda ibn kasir ya sardaro shi ya ce an abi huraira ta radiyallahu anhu qal daga abu huraira ya rala tabbata a gare shi ya ce kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zamna a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalat alaihi suratul juma'a da aka sabko mishi wannan sura suratul juma'a a cikinta wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim da wannan aya da kwai wasu masu ƙarfin imanin wanda a gaba za a za a aihe su a gaban Allah zai halicce su ba su iso ba za su iso su ma tsagoran imani gare su to wannan gurin kalu ne suka ce manhum ya rasulullah wannan mutanen su wane ne wanda a yanzu Allah bai halicce su ba a gaba za a halicce su falam yuraji'uhum hatta su ila talata annabi ba su ba amsa suna manhum ya rasulullah manhum ya annabi su wane ne wannan shiru aka jima wani ya tambaya ya rasulullah su wane ne wannan mutanen sai da ya tambaya so uku kuma a cikin mu a lokacin da muke zamne lokacin da aka sabko wannan aye yace wa fina salmanul farisi akwai salmanul farisi a cikin mu shi salman dan farisa ne aka yazo ya musulunta garin madina wa wada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala salman al farisi thumma qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora hannun shi a bisa salman al farisi sai ya ce tun makal sai ya ce ala aiwa sai ya ce laukanar imanu inda turayya inda imani a turayya yake lanalahu rajulun lanalahu rijalun da wasu mutane sun je sun kamo shi kaga au rajulun ko kuma shakka ce daga rawun ko ko wani namiji min ha'ula'i daga wannan mutanen ayyana nihin salman al-farisi ya ce inda imani a turayya yake kun san wace ce turayya wata tarmamuwa ce mai tsananin haske kuma mai nisa ana ce mata turayya inda imani annabi ya ce inda imani a can yake da mutan mutumin wannan ko ƴan uwan wannan mutumin da sun je can don tsananin imani da sun je can sun kamo imanin iya nuna salmanul farisi ففي هذا الحديث a cikin wannan hadisin dalilun ala anna hadhihi sura madaniya kaga ya nuna cewa wannan surar madaniya ce wa ala umumi bi ithatihi sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas kuma yana nuna mu lalle cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa mutane gaba daya kaga su quraish ga sunan su ne larabawan a zaman wannan da aka yi babu wani wanda yake ajnabi sai shi salman salman al-faris sai annabi ya ce irin wannan mutanen in imani a tsoraya yake sai sun je sun kamo shi ajinabi ake nihi gaba ɗaya kenan ba farisawa ba su kaɗai kowa da kowa in dai ba balarabe ba ne ba za a samu masu ƙarfin imani wanda in ina yake sai an je an kamo shi ya kasance daga cikin farisawa ko mutanen china ko india ko kuma mutanen afirka ko ko ina sauran duniya gaba ɗaya Allah zai yi su ne wa akari na in su ne sauran daga baya za a halicce su kuma su yi imani imani yadda ya kamata shi ne hadisi yake karantar da mu fi jami'in nas a cikin mutane gaba ɗaya wa akari na minhum wasu daga cikinsu ba ana nihin kaɗai ba hal ɗan rom da ko ina da koma min al'umam ya bi ohun ilallah wa ila ittiba'i ma a bihi za su zo suna kira zuwa ga Allah zuwa abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kenan anan wa akharina minhum inji ibn kasir su akharina minhum lamma yalhaqu bihim wasu jama'a wanda busu busu zo ba gaba daya har yanzu qala humul aajib sune ajamawa wa kullu man saddaqa annabi sallallahu alaihi wasallama min ghayril arab da dukkan wanda ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda ba larabawa ba kaga anan kowa ya shiga duk wanda ya imani mu na mu duka mun shiga mu ne wa akharina minhum gaba daya tunda ba a zama na annabi ba aka yi mu saboda hadisi ibnu habib hatim yace inna fi aslabi inna fi aslabi aslabi aslabi kenan so uku ibnu habib hatim ya rawaito hadisi cikin bukhari yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace a cikin jikokin jikokin jikokin jikokin har na uku ko yace yace la rijalin akwai mutane akwai mutane rajulun min rijalin rijalan wani sa'an akwai mazaje da mata yadkhuluna jannata bi ghairi hisab za su shiga aljanna ba tare da hisabun komai ba sai ya karanta faɗa Allah subhanahu wataala da yace wa akharina min kenan anan Allah yana nuna mu a wannan hadisin annabi yana nuna mu cewa ba sai kureshawa ba duk wanda ya imani jikokin jikoki za a tahi za a samu maza da mata wanda suka kama sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda za su shiga aljanna ba tare da lissafi hisabi ba Allah sa mu a ciki kusan idan idan an zo taron mahashar idan an zo taron mahashar wasu jama'a daman Allah subhanahu wataala zai kauda su share guda wasu kuma sai a auna musu sai an ƙi da lissahi kwata-kwata sai a ce ma wani jama'a kuma ku zo ku ne gaba shiga aljanna su ba a musu lissahi ba a musu lissahi tuni saboda imaninsu da aikin da suka yi wasu daga cikinsu sai suna cikin aljanna ma za su dinga tambaya wai ina siraɗin yake ina siraɗin ina ne siraɗin so tuni har su ba su san wani lokacin da suka wuce shi inda ake gangarawa a fada cikin wutar su ba su ga sanin shi ba ma saboda aikin da suka yi na'am sai Allah ya ce mi wa akharina minhum lamma yalhaqu haka nan da wasu jama'a har yanzu ba su zo ba a gazab za su zo su yi sun yi imani wa huwa al-azizul hakim Allah shine al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima dalika ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء na'am وهو الع- والله ذو الفضل العظيم Allah ya ce dalika wannan fadlullahi farla ce ta ubangiji wannan mine ai wannan aiko annabi cikin ajamawa ko kuma saboda Allah ya ce wa kana fadlullahi alayka azima ko ko kuma shi akharina yaqudu wannan fa- dalika din yana koma zuwa wanda busu zo ba sai daga baya daga cikin ajamawa duka dai farla ce ta Allah in akan mi ma ya koma wannan kin dalika wannan yace fadlullahi farla ce ta Allah yu'tihi man yasha Allah yana bada farlan shi ga wanda ya ga dama wallahu zu fadlil azim ku sani lalle Allah ma'abucin farla ne mai girma na sai Allah ya ce مثل الذين هم التوراة ثم لم يعملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا na'am بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani a wannan aya akan Yahudawa. Yahudawa kun san sun yi faɗa da yawa kala-kala, wani guri suka ce lanta masanan naru, illa ayyaman ma'aduda, ai mu daman wutan ma ta lahira ba za ta shahe mu ba, illa ayyaman ma'aduda sai ‘yan kwanuka ƙididdigaggu daidai lokacin da kakanninmu suka bauta dama ɗan maraƙe. lokacin da annabi Musa ya tayi amso ba sun ce ba ya ce ba sun ce ba ga Allah annabi Musa ya mance shi ya tayi ku zo gashi nan gurin cikin suratul baqara suka zo suna bautar dan marake da Musa Samiri ya kirkira musu kun san Musa biyu ne akwai Musa Samiri akwai Musa Rasulullah duka sunansu Musa shi kuma Musa Rasulullah a cikin aljanna Musa Samiri a cikin wuta saboda shi ya sa mutane sun yi bautar gumki da ya musu baut- ya sa su bautar gumki suka suna bauta ma shi dan maraƙe dan maraƙe ne ya sana'a shi ya daidaita shi har iska in ta hura yana hu suka zo suna ta mushi bauta An- eh, shi Musa Samur ya ce ku zo ga Allah annabi Musa ya mance shi shi ya zo gurin mu Allah na samu kaza hu iska tana ta bugawa Allah ba ni kaza hu suka yi ta bautar dan maraƙe annabi Musa da ya zo ya fusata annabi Musa baya saurarawa ya da zafi musamman akan akida da yazo cikunkuni ha ma na Haruna dan uwan nashi yace ma mana aka idra aitahum dullu alla tattabi'ani me yasa lokacin da ka gansu sun bace baka bi ni baka ga mini Haruna yace ibn umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si yace ya dan uwata ya tunatar da shi da rahim nan ne kun ga anan malamai suna nuna cewa wajen rahim shine tausayi ya dan uwata wajen dangantakarsa ta uwa anan ke da kai tausayi da yawa yace kakka kama makwalkwata ta da gemu na saboda ya ciko shi haka annabi ne dama shi ma shi adda Allah ya bashi annabtaka yace me yasa lokacin da sun bace ka kibina ka ga mu ne yace inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'il yace ni na ji tsoron in na bi ka wata jama'a zan ta bi ni mu bar wa'annan kuma sai ka ce na raba kan banu isra'il ashe raba kan jama'a baya da kyau saboda kan in raba kan jama'a shi yasa na tsaya a nan suna tabautar dan maraƙin har ka zo to wai wannan yan kwanukan da aka yi Allah ya halakar da wanda suka yi tuni tunda an ce faqatulu anfusakum ko yahuda suke cewa ai ba wutan ma in an je lahiran ma fa ba a azabtar da mu ba sai daidai wannan lokacin kawai da kakanninmu suka yi shine sai mu huce sai suke cewa hallau nahanu abna Allah wa ahibba ai mu ne iyan Allah kuma mu ne Allah yake so in ji Yahudawa wani wuri kuma suka ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ai ba mai shiga aljannan ma sai wanda yake ba yahudi shi kadai zai shiga aljanna nasara ma suka wadi wannan sun ce ba mai shiga aljanna wannan yahuda aikin banza suke in ji nasara nasara suka ce eh, yahuda suka ce nasara su ma aikin banza suke kuma suka game kai suka ce ai da mun ba mai shiga aljanna sai yahudu ko nasara kenan ku musulmi ba ku shiga an gane fulakin nasu ko to wannan kenan sun yi ta kau- kau- kaudi sun yi ta kakaci sun yi ta nuna cewa su su ne to Allah subhanahu wata'ala yake buga misali kun ji su ko to yanzu mu komo can bisa wannan sure Allah ya ce matalul ladina hum milut tawrata kwatankwacin wannan wanda aka ɗora ma aiki da attaura su ne yahudu sun mallam ya hamiluha kuma bai tsaya ba suka yi aikin da attaurai aika matsalil himari ya hamilu asfara kamar kwatankwacin jeki ne wanda aka ɗora mishi littattafai masu tsada asfara littattafai masu ilimi mai- mai mai zurfi ka tattara ka ɗora ma jeki littattafai masu ilimi mai zurfi me zai da shi bai san ba me zai da shi babu wani amfanin da zai mushe Allah ya ce bi isa masalu qaumin ladina kadzabu bi ayatillah tur da kwatankwacin mutanen da suka karyata ayoyin Allah wallahu la yahdil qaumaz zalimin ai Allah baya musu gaman katar qaumuz zalimin mutane azzalimai Allah baya musu gam da katar mun yi bayanin gaman katar ko mun yi bayanin shi mana gaman katar ai na gaya muku balan bahaushe ya ce shi katar ƙin sunan wani mutum ne kuma ɓarawo ne ya fito da dare yana yawon satan shi sai ya ji mutane biyu suna ta a bayan shi ya yi sauƙi ya tayi suka bi shi ya yi kwana suka bi shi sai ya shiga masallaci yawar sallah da suka zo kuma suka shigo masallacin suka zamna a kusan shi sai dai ida sallah ya wayo ya ga ashe sarki ne da waziri sarkin garin ne aka gaisa da shi aka ce gobe ka tsaya ka zo fada to shi katar hankalin shi ya tashi yana tunanin ma ya tsere ya bar garin da sahi dai haka nan dai aka rugungumta ya zo fada ya zo fada sai sarki ya ce mai ai na tambayi babban malamin garinmu ya ce ina nema ne zan aurar da ɗiyata aka ce to in tashi da tsakar dare wanda na iske a masallaci yana ta sallah shine mafi kowa tsoron Allah shi zan armama sarki ya armama ya ɗiye shi ya ba shi dukiya mai yawa ya ji malam bahaushe bakari eh shi ne gaman katar shi ko katar ya ce to Allah ina sallar ƙarya ka muna haka ni ko kullum yana tashi kiyamun laili yake sallah ta ibada ta kirki to shi ne gaman katar Allah mana gaman katar yayi gamo irin na katar wannan shi ne gaban katar to Allah ba zai musu ba gam da katar na su shiryu su koma mutanen kirki la ya hadil qaumaz zalimin Allah baya shirye da azzaliman mutane qul ya ayyuhal ladina hadu na'am قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين na'am wala ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم
na'am والله عليم بالظالمين Allah ya ce qul ga ya musu ya ayyuhal ladina hadu ya ku waɗanda kuke yahudawa waɗanda suka shiga addinin yahudu in za'amtum annakum awliya'u lillah da kuke rayawa ku ne masoyan Allah ai sun yi ta magana da yawa kala-kala ko cewa su azabin ma ba a musu su ne masoyan Allah su ne waliyan Allah auliya alillah min dunin nas banda sauran mutane na duniya to fatamannawul mauta in kuntum sadiqin to ku yi gurin ku mutu mana ku je ku iske masoyinku Allah subhanahu wataala in kuntum sadiqin in hadda gaske kuke wani hadisi ya zo ana cewa duk bai hudan da ya guri kuma ya mutu mutuwan zai yi kama hadisin mubahala wancan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubahala da sun huto da ɗayansu da jikokin da duk wanda suka huto da sun mutu bisu komawa gida to shi ba yahudi da ɗai da ɗai ba yahudi ba ka gan shi ba yana so ya ya mutu sai Allah ya ce wala ya tamannawnahu abadan hal abada ba za su yi ba gurin mutuwa saboda babu mai so ya rayu rayuwa doguwa kamar ba yahude bima qaddamat aydihim saboda ayyuka hannunsa abinda ta gabatar na aiki wallahu alimun bizzalimin Allah ya sani masani ne ga azzalimai wani guri a cikin suratul baqara Allah ya ce qul in kanat lakumud darul إن akhiratu كانت لكم lillahi الدار khalisatan الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين to kaga ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم na'am والله عليم بالظالمين ولتجدنهم- ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن ومن الذين الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة na'am وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر na'am والله بصير بما يعملون
Allahu akbar kaga anan a cikin suratul baqara Allah ya hudo mu halin yahudawan kwata kwata kuma duk mai irin wannan halin shi ma a cikin yahudin yake qul ga ya musu in kanat lakum darul akhirati indallahi khalisa ga ya musu da kuke cewa gidan lahirar naku ne aljanna ta ku ce in kanat lakum darul akhirah in gidan lahira ya zamanto naku ne ku kadai a gurin Allah min dunin nasu banda wasu mutane aljannar ta ku ce ta ku kadai fatamannawul mauta in kuntum sadiqin Allah ya ce to ku yi guri ku mutu mana ku je ku iske gidanku ai duniyar nan cikin wahala ake eh mana to kai guri ka mutu ma ka je ka iske aljanna yanzu kowa in ya san daga ya mutu aljanna ne ai da yawa sun so yanzu aka gaya maka kawai aljanna za ka da ka mutu kaka yawa sun bada ai duk abin da yasa ake tsoron mutuwa tsoron abin da zaka iske ne saboda har yanzu baka shirya ba balle zaman da magaran ko ina duk duniyar ne haka nan baka san ba abin da zaka iske ita mutuwai a cikin kwakwallo ka ka tabbata sai ka mutu to me zaka iske baka sani ba shi yasa kake so ka rayu ka ƙara wani aikin kirki ka ƙara guzuri to shi kuma yahudi idan ya yi gurin mutuwa kuma mutuwa zai ba ta ba aljanna tashi ce to ku yi gurin mutuwa mun fice ku shiga gidanku na alheri da ku yi zama a cikin wahalar wannan sai Allah ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim da dai hal abada ba zaka ga ba yahude ba iya gurin ya mutu kuma sun ce lahira aljanna ta su ci mu mun tabbata musulmi anan kowaye aka ce mai tabbas dan aljanna ne to yayi gurin mutuwa amma ya zamanto sanadin muttasil labarin da aka kawo mai ya zamanto muttasil ne eh mana tabbas ne ba ka gaba shaidan da dare a mafarki ya zo maka da siffofin shi na shaidan wanda ba siffofin annabi bane ya ce ka mutu kai dan aljanna ne ka je ka rataye kanka a ka mutu dan wuta domin in ka kashe kanka za a yi ta maka azaba wannan mutuwa inda ake gurinta a madina shi ma annabi bai ce baka kashe kanka wanda ya- wanda zai iya mutuwa a madina ya mutu ni ne mai ceton shi hadisi sahi amma ba a ce baka je ka kashe kanka dan in ka je ka kashe kanka a madina to haka za a yi ta kashe ka a wuta a yi ta raɗo ka ba a ce baka kashe kanka to ba za su taɓa gurin mutuwa ba bi ma ƙaddamat aidihim dangane da abin da hannunsu ta aikata wallahu alimun bizzalimin Allah ya san azzaliman nan ya san su sarai Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya zaka same su babu mutumin da ya kai su san rayuwa wa min alladhina ashraku hailan waɗanda suka zamanto mushrikai yawaddu ahaduhum law yu'ammara alf sanatin ɗayan daga cikin su yana gurin a ce shi kadai yayi shekara dubu kwanukan shi shekara dubu sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahazihi min al'adab an yi ammar a bar shi ya yi shekarun dubu wannan shekarun dubu ba za ta iya kauda mishi azaba ba bi mu zaha zahihi bin al'adab sai Allah ya ba shi shekarar dubu kuma ya mutu a banka shi cikin wuta yau me aka yi kenan me aka yi kenan wallahu basirun bima ya'malun Allah ya san sare abin da suke aikatawa sai Allah ya ce me qul innal mauta قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم na'am ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل يا موسى يا رسول الله إن الموت الذي تفرون منه kaga mutuwan nan da kuke gushe mata ba ka so ka mutu fa innahu mulaqikum to da kai da ita kusa da kusa kuke liƙa kamar kana gudun abu ne kuma ka iske shi gamuwa ce za a yi ba wai kana gudu ba shi abun yana bayanka iya binka a a mulaƙikum gamuwa ce za shi ya taro ka daga gaba kai kuma kana gudun shi daga nan sai a yi liƙa shi ne mulaƙikum ba ana nihin ba ka tsere ita ku tana biye da kai in tana biye da kai la'alla za ka yi kwana kamun ta isko ka a yi mala'ikan mutuwa bai taɓa zawa neman wani ba a ce ya koyi ita mutuwar mulaƙi kumce in sha Allah mutuwan nan da kake fushinta liƙa za ku yi da kai da ita kai gudu kake kana gudu ita kuma tana zawa ya za a yi mulaƙi kum sai a kwatse kawai magana ta ƙare ba a ce ba ai zata tudrikukum zata iske ku ba haka ba aka ci a'a za ku game da ita tuni ita a gaban ka take kai kuma gudu kake kaji wata hikima ta Qur'ani fa innahu mulaqikum za ku gamu da shi ita shi mutuwai thumma turaduna ila alimil ghaib kuma a maida ku gurin wanda yake shi ya san gaibi wa shahada da abin da yake koye da hili fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai ba ku labarin duk ayyukan da ku zama to kuna kuna aikatawa a cikin suratul nisa'i Allah ya ce aina ma takunu yudrukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ai duk inda kuke mutuwar nan sai ta iske duk inda kuke sai kun gamu da ita ko da kuna cikin katangu abin hakamtawa hakamta ginin da kasance gini ne na dusi an koye bayan dusi an koye bayan dusi an yi gini ka shiga can ciki kai ne a tsaka sai ku gamu da ita kawai a can shi kenan kawai ta isko ka ko ka isko ta kai ne ka isko ta mulaki ku shikenan sai gum to tunda ka san kawai sai ka yi ta me kenan kuma ya kamata ka yi to ka gyara ka yi isti'dad me zaka iske bayan ta shine kawai me zaka iske bayan ta na'am sai Allah ya ce mi يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نعم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu yanzu an huce wani doka ce sabuwa ya ku waɗanda kuka yi imani idan nudiya lis-salati min yawmil juma'a idan aka yi kiran sallah na ranar jumu'a jumu'a aka rubuta a cikin qur'ani ko ana iya cewa jumu'a a hal a larabci kuma juma'a duka ana faɗi amma na qur'ani jumu jumu'a au ila dhikrillah to ku yi gaugawa ku tahi zuwa ga ambatan Allah shine sallar da za a yi da sauraron huduba wadarul bai'a ku bar ciniki saye da sayarwa ku bari an hana haramun ne dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ya ce wannan shi yahiye muku alkhairi in kuntum ta'lamun inda kun san irin alkhairin da ke ciki to nan gurin idan nudiya lis salati min yawmil juma'a idan aka yi kiran sallah na ranar juma'a ki wani kiran sallah kiran sallah na ƙarshe ba na farko ba kiran sallah na ƙarshe daga an yi shi saye da sayarwa haramun ne duk wasu masu shaguna su rihe su tahi ambatan Allah da jin hudu ba daga an yi kiran sallah na ƙarshe don kiran sallah na biyun wannan na farin a zamanin Uthman aka sa shi zamanin annabi da zamanin abubakar da umar duka babu shi a zamanin usman radiyallahu anhu shi ya sa shi da yake mutane sun fara yawa a garin madina ya ce to a yi kiran sallah na farko don masu shago da masu kaza da masu kaza su rirrihe su zo su shirya kiran sallar wanka ake ce mai ko su yi a yi kiran sallah na farko don mai shago ya rire kuma in aka yi kiran sallah na biyu shine wanda liman zai fara hudu ba to shi ake nihi a cikin wannan aye kuma ku sani kiran sallah biyu ne a cikin sallar juma'a babu na ukunsu babu na ukunsu shine sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kiran sallah lokacin da za a yi kiran sallah a tada mutane su tashi su shirya sai in liman ya shigo a yi kiran sallah a fara hudu ba guda biyu wannan su ne suka tabbata a sunan annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu na ukunsu babu na ukunsu kowa ya ji da kyau ko ko kuma hallo babu kirari ga liman eh babu kirari ne wannan kirari ne da liman a dinga ziga shi wannan babu shi a musulunci babu hujja akan yin shi eh wannan washin bai taso ba limamin ja'a liman ya zo al'alimu kaddahabi liman kamar zinariya wal muta'allimu kal fidati mai neman sani kamar azurfa wasairin nasi karrasa sauran mutane kamar dalma wannan kirari ne ake mai babu wannan kirarin a musulunci babu shi babu a'a ba nan ba ko ina akwai ko ina wanda ba su gane ba suna yi Allah shiryar da mu ga baki daya amma kiran sallah kuma guda biyar ne a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ku sani kuma in ana kiran sallah abubuwa kamar guda biyar ke da kwai kiran sallah daga an liman daga ladan daga ce Allahu akbar Allahu akbar kai mai saurare kai ma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar duk abin da ya faɗi shi kake faɗi duk abin da ya faɗi ladan shi kake faɗi illa in ya zo hayya alal sala hayya alal sala hayya alal fala hayya alal fala wannan gurin guda hudu wanda ake cewa hayya ku yi gaugawa ku motsa zuwa sallah ku yi gaugawa ku motsa zuwa neman tsira wannan sai ka dinga cewa la haula wala quwwata illa billah daga ya ce hayya alal sala la haula wala quwwata illa billah ya ƙara wadi ka ƙara fadi hayya alal falah ka ƙara ya ce ka ce la haula wala quwwata illa billah kuma ya ƙara faɗi ka ƙara faɗi kuma ladanne suna da daraja wadda take ita ce an kawo hadisai da yawa wanda suke na darajar ladanne ladanci babban abu ne in kun aka fara faɗin hadisan da suka kawo ka yi guri daman kai ladan ne daman kai ladan ne don aka fara faɗin hadisan da suka kawo darajar ladan zai ga kai ashe abin wannan ba mutumin banza ba yake yi shi sai wanda Allah ya zaba idan ka kan koma kuma akwai wasu abubuwa wanda ya kamata ladane su gane ba a cewa hayya alasala a'a ta ake hayya kaka ce haya an gane da kyau ko hayya zaka ce baka ce ba haya kuma baka ce ba Allahu akubar ku ba ka ce Allahu akubar akubar ba aku bane ba ba ak ne ak akbar akbar sukuni sukuni ne zaka darme kaful kin sannan kuma kakka ce hayya alal fallah ka san me fallah manomi kai ana cewa hayya alal falah ku yi gaugawa zuwa neman tsira kai kuma kana cewa hayya alal fallah ku yi gauga zuwa manomi san kai ba kai ba daidai eh a je makaranta a koyon da ake kiran sallah yanda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi domin aiki ne na mutanen kirki ba su daraja ladan da suke kwasa ku duba ladanin wannan masha Allah tabarakallah ku duba komin ɗari ko kai in yayi latti sai kaga jewa jama'a sun yi latti saboda ladan ya yi latti kowa ya ɗauki sallar shi ya rataya ta a wuyan ladan ku duba iya irin ladan da yake samu duk wanda ya tada ya motsa ya yi arwala ya zo akan kowa da ya yi sallah a masallacin wannan ladan yana da kaso na musamman babban abu ne wannan Allah saka musu da alkhairi ana ida kiran sallai salatin annabi zakai eh daga an ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah to salatin annabi za ka yi haka ya tabbata a sunna salatul ibrahimiyya daga an ila salatul ibrahimiyya za ka yi na biyu to kwana na uku sai ka yi allahumma rabba hadhihi da'watu tamma wa salatul qa'ima atini muhammadul wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan lilladhi wa'atta bakin nan ne ya tabbata daga bakin wa'atta shine hadisi ingantacce gaban bai taso ba ba ya da tushe a musulunci daga nan ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula kaji bataki na uku ko daga nan sai kai addu'a saboda addu'a bayan kiran sallah in dai ka bi wannan matakan guda biyar addu'a ce wanda Allah baya mai dota amma yanzu ya miki ko aka baka ba ka gama wancan ka gama wannan ka gama wannan ka gama wannan to ba haka nan bane ba yace kuma mine mu komo nan gurin فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
ya yi wallazi na amanu idan nudiyar lissalati min yawon juma'a mun ga wannan ko ya ku waɗanda kai imani an yi kiran sallah na ranar juma'a fasa au ila zikir la ku yi gaugawa zuwa ambatan Allah wanda ya je masallaci da wuri ladan shi ya yi kun ga hadisi wancan na musulun wanda ya je kamar ya yi sarakar raƙumi wani biyo shi kamar sarakar saniya na hukun shi kamar ya yi sarakar mine karamar dabba har zawa kwai Allah subhanahu wata'ala yake ajiye mala'iku a ƙofar masallacin juma'a kowa ya zo ana rubuta wane wane wane tun daga wanda ya zo daga farko har zawon liman ana zawon liman sun rihe rajistar ɗin sun taye su eh kai da ka zo daga baya da kyat ka samu sallah da sauransu ai wannan ladan na hudur din baka same shi ba baka shi ba wanda aka ce da kyal kana gudu yace da kyal ka samu raka'a farko da kyal ka samu menene raka'a alkarshe yace dan ma ban tsaya ba alwala da kyal ya samu raka'a alkarshe ya komi bai samu ba da ya tsaya alwala da wasan raka'a alkarshen ma ba zai samu kuma idan za a sallah ba a gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi kazo da sakina da nutsuwa abinda ya gushe ya tsare ya fata kum ya gushe buku sai ku cika shi eh ko masallaci na hamsu salawatin karka ce ladan ya liman ya fara ka kaudo da gudu dan ka samu ruku'i ka zo da shashe ka zo kuma ku yi kura zaman da kai da liman iya tasawa kai kana dukawa an yi kura zaman baka shakka ta shige ka wai ka samu raka wanda ko baka same ta ba annabi ta ka zo a hankali abinda ka ya wuce ka sai ka cika shi amma ka kauko da gudu ka shiga masallaci fata fata kamar an yi wani abu ka zo ku kura zaman shi yana tasawa kai kana duka dai ba haka na wanda ya saba ma sunna annabi kuma sai ya gaba daidai ba Allah sa mu bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam fas'au ila dhikrillah ku yi gaugawa zuwa ambatan Allah wadarul bai ku bar kasuwanci kiran sallah na biyu wannan ladan yana kwala shi duk wata kasuwar da za a yi ta haramta kawai ka tattare ka rihe shagon ka an yi kiran sallah na biyu sai ka komo daga sallah saboda da ƙarshe za ka gani a can ƙarecin wannan aya ta ƙarshe Allah zai ce wa ma inda lahi hairun minan lahawi wani na tijara ai kasuwar ta ka zaka bari abinda ke gurin Allah ladan da zaka samu da ribar da zaka samu ta hi alheri da wannan saboda haka rihe ka shago kawai ka tafiye ka dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yahiye muku alheri in kun zaman to kun sani Allah ya ce mu ci gaba fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun wa idza ra'aw وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
wannan wa lokaci yayi sun kure kwarai dole sai mun kwana nan gobe za mu tashi insha Allah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka dan iyawa ka dan kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata komin daɗin ta ya Allah ka ji kanmu ka ji kan uwayenmu ya Allah a wannan dare na Ramadan ya Allah ka iyauta wuyayenmu daga shiga wuta ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su wanda suke neman ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu neman jari Allah ka ba su bi rahmatika ya arhamar rahimin wanda suke cikin bulaguro ya Allah ka maida su gidajensu lafiya akwai wasu sun aiko neman addu'a muna sa su cikin addu'a da wasu Allah sabke su lafiya sannan kuma da bukatun su na alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah kai ka sani kai ka san bukatun mu gaba daya Allah ka biya mun bukatun mu gaba daya amin ya arhamar rahimin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين